yace da ƙur'ani da hankali duk suna nuna mana cewa ba a siffanta Allah da hankali dole sai da abin da ya siffanta kai ne da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kai ne da shi ko sai ya kawo daluluwa na ƙur'ani ya kawo ayoyi biyu Allah ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma batana wal ithmu wal baghy bi ghayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ku haɗe abin da baku da masaniya ku jingina ma Allah to in kace ka siffanta Allah ina ka gane shi kana siffanta abin da baka taɓa gani ba ha ka gani kaga ashe kenan siffanta Allah da hankalin ka dai to wannan magana ce ga Allah ga abin da baka da masaniya game da shi kun ji na ɗaya ko sai aya ta biyu ce wala takaw ma laysa laka bihi ilmun kakka bibi duk abin da baka da masaniya game da shi to ya za ka siffanta abin da baka taɓa gani ba to duk waɗannan ayoyin suna nuna mana bayyuwa mu siffanta Allah da hankulanmu dole sai da siffar da ya siffanta kai ne ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam siffanta shi da ita mun ji dalili na na Qur'ani ko to sai dalili na hankali shi ko hankalce bayyuwa a siffanta Allah da hankali yace wa amma dalilul aqali amma dalili na hankali wanda ke nuna baya halatta mu siffanta Allah sai da abin da ya siffanta kansa da shi fala anna sifatillahi ta'ala domin siffofin Allah madaukaki min al'umuril gaibiya suna cikin al'amura na gaibi ka taɓa ganin Allah ka taɓa ganin wanda ya gane shi ka samu labarin wanda ya gane to ya za ka siffanta abin da ba gani ba ba ga wanda ya gane ba balle ya haɗa ma na gane shi ga yadda yake ga yadda yake ka ce ga wani kajiya haka ga hankali bai halatta a siffanta al'amura ne na gaibi wala yumkinu fil umuril gaibiyya bayyuwa kuma ga al'amura na gaibi an an yudirka hal aqalu hankali ya riske su al'amura na gaibi iyaka mu tsayawa da shari'a ta tsaishe mu kawai abinda an ka nema gare mu mu yi imani da su ba tare da tambaya yaya suke ba yanzu an ba mu labarin wuta an ce akwai wuta ka taɓa ganin ta amma ka yadda akwai ta ko ba ka yadda ba wace tambaya za ka yi game da wuta a faɗa ma wadda take an ce akwai aljanna mun yadda da ita ko ba mu yadda ba mun gane ta ba mu gane ta ba an ce mana akwai mala'iku mun yadda da su ko ba mu yadda ba mun gane su muga to kaga waɗanga duk abubuwa ne na gaibi duk abin da an na gaibi abin da an ka nema gare mu kawai mu ba da gaskiya ga abin da an ka faɗa muna amma ba mu kawo namu na kanmu ba tunda ba mu san gaibi ba wahina idhin lokacin nan ko la nasifullah ba za mu siffanta Allah ba bi malam sibbihi nafsahu da duk abin da bai siffanta kansa da shi ba wala nuka yi fi sifati kun ba za mu ce kaifa kana sifatuhu ba shi an nuka yi fu ba za mu ce to yaya siffar ta ta kasance ya siffofi ne sun ha kasance ba ba a mu na wannan tambaya ba duk abin da ya zo inna Allah kana sami'an basira Allah ya zama mai ji mai gani ba wanda ya azama ka ta yaya Allah ka ji yaya Allah ka gani shin da ido ya ka gani ko ko da mi ya a babu abin da ka dai imani dai Allah mai ji ne mai gani ne shi dai an ka azama muna tare shi an ma'anat la shi an ma'anar la nukayyifu sifatihi ba za mu ce yaya siffofi ne suke ba la'anna zalika domin wannan gaira mumkinin ba abu ne mai yiwuwa ba tunda ba wanda ya taba gani ne balle ya faɗa mana ga yadda siffofin suke kaga dole mu tsaya ga yadda ya siffanta kai ne cikin Qur'ani Annabi Muhammad ya siffanta shi cikin hadisai nahnu al'ana mu yanzu nan la nudirku ba mu iya riskat ma wasafa Allahu bihi abinda Allah ya siffanta na'imal jannati ni'imomin aljanna bihi da shi muna iya ganin an ce akwai matan hurin ka taba ganin guda da cikin su an ce akwai me sunan su maremarin ne da na zuma da na giya da na madara da na ruwa ka taba ganin su amma dai mun yadda abin ɗaya an ka nema gare mu yadda mu yi imani shi ne ya ce mu yanzu ba mu iya siffanta lanudirku ba mu iya riskan ma wa safallawa bihi na imal janna abinda Allah ya siffanta ni'imomin aljanna da shi min haithul haƙiƙa ta gehen haƙiƙa ne mu riski haƙiƙanin yadda suke sai dai mu yi addu'a Allah ya kai mu don mu gani eh ma annahu makhluqun tare da cewa duk ni'imomin nan na aljanna an halitta su suna can yanzu ba wai sai mun zo za a halitta su suna can yanzu mu dai a can suna jira eh fil jannati fakiha cikin aljanna akwai kayan marmari akwai apple akwai abarba akwai lemu akwai gwaba akwai kashu duk abin da ka sani nan duniya a kayan marmari akwai shi aljanna fil jannat cikin aljanna fakiha akwai kayan marmari wa nakhlun akwai dabinai wa rummanun akwai rummani wa sururun akwai gadaje wa akawabun akwai kofuffuka waɗanda ake shan giya da ruwa da su wa hurun akwai mata masu fararen idanu hurun in kenan duk akwai su kuma duk mun yi imani wa nahnu amma mu la nudriku ba mu iya riskowa haqiqata hadhihi al-ashya haqiqan yadda waɗannan abubuwan suke faɗa mi yadda kohohokan nan da zamu shan giya da su suke baka iya faɗi walau kila da an ce sif halana siffanta muna su la nastadiu an nasifa ba mu iya siffanta su don mi don ba mu taɓa ganin su ba abubuwa ne na gaibi abinda ko an ka nema gare mu ga duk abin na gaibi mu yi imani da shi kawai alladhina yu'minuna bil gaibi liƙaulihi ta'ala domin faɗar Allah da ya ce fala ta'alamu nafsun ba wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda an ka ɓoye musu min qurrati ayun na sanyin idanu sanyin idanu kinaya ce ta farin ciki ba wanda ya ba wata rai da ta san abinda an ka ɓoye musu na sanyin idanu jaza'an sakamako bima kanu ya'malun bima kanu ya'malun dangane da abin sun kan suna aikata nan duniya Allah shi ba mu ikon aikatawa wali ƙaulihi ta'ala kuma domin faɗar Allah maɗauki fil hadithul ƙudus cikin hadisi na ƙudusi ya ce a adattu li'ibadis salihina na yi tattali ga bayina salihai ja'alana Allahu minhum ma la ainun ra'at abinda ijiya bata taɓa gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taɓa ji ne ba wala khatar bai taɓa ɗarsawa ba ala qalbi shirin akan zuciyar ɗan adam iyaka mu yi addu'a Allah shi kai mu mu gani To fa idza kana hadha in wannan ya zamo fil makhluqi ga abin da anka halitta waɗannan duk halittar Allah ne fa ni'imomin aljanna halittar Allah ne amma ba mu iya siffanta su allazi yusufa bihi ko fa idza kana hadha in wannan ya kasance fil makhluqi ga abin da anka halitta allazi yusufa wanda anka siffanta bi sifatin ma'lumatil ma'ana da siffofi waɗanda ma'anarsu sananna ce wala tu'lamu haqiqatu amma ba a san haqiqanin su ba to fa kaifa bil khaliqi ya ya ga shi wanda ya halitta abinda an ka halitta ne dai mu'min aljanna ba mu iya ba mu iya ba mu iya siffanta su ba mu iya sanin su ga haqiqani to ina ga shi ma halicce ya za a yi mu san shi mun yo cikin farko da sala ai ko babu abinda an wajibi mutane su kudurta yace ya za ka san siffar abinda ba ka taɓa gani ba masu siffanta ba su iya siffanta Allah sai dai siffanta shi kawai da ayyuka ne amma ba su iya siffanta hakikanin zati ne a ce dogo ne ko gajere ne ko mai kiba ne ko ɗan siriri ko kaza ko fari ko ba a iya siffanta Allah da wannan sai dai a siffanta Allah da ayyuka ne shine mai halitta shine mai kashewa mai raya mai arzitawa mai ɗaukakawa mai kaza mai kaga ayyuka ne ne kake faɗi ba shi ba muna tare misalun akhar ga wani misali innal insana dan adam fihi ruhun akwai rayuwa ciki nai ko babu la yahya illa biha bai rayuwa sai da rayuwar nan sai da ruhin nan walawala annar ruha fi badani ba don a ce ruhi yana cikin jiki ne ba ma hayyada bai rayu ba duk wanda an ka da ruhin nan me suna nai matacce ya tashi da ɗan adam ya zangawa ku miƙo gawan nan walla yastati'u an ya sifar ruha to amma ga, abu cikin jikin ka kowannen mu yana da rai yanzu cikin jiki ne ko da ita da ran nan muke rayuwa walla yastati'u amma bai samun iko an ya sifar ruha ya siffanta ruhin nan da a cikin jiki ne don me da baka iya siffanta shi don baka taba gani ne ba lauƙila lahuda an ce mai mahazihin ruhun latibika menene labarin ko ko menene sifar ruhin nan da attare da kai mahiyar lati launuz atminka menene siffar abin nan da da za launuz atminka da an cire ta daga gare ka sirta juffatan ka zamo gawa wa idza baqiyat amma kuma in tawwanzu cikin jikinka fa anta insanun kana nan dan adam ta'aqilu kana hankalta abubuwa wa tafhamu kana fahimta abubuwa wa tudru kana riska abubuwa lausu ila hada su'al da za a tambaye dan adam wannan tambaya a ce ya siffanta mana ruhin nan da da ita ya rayu wadda da an cire ta ya zama gawa lajalasa da zai zauna yanzu da yana tunani yana yana kallo wayu fakiru yana tunani falla yastati bai samun iko an ya siffa ya siffanta ta abadan har abada in ana kashe ka baka ya siffanta yadda rayuwarka take amma ka san tana nan cikin jikinka kuma akwai ta ma annaha qaribatun minhu tare da cewa tana nan kusa gare shi fi nafsihi cikin rayuwa ta yi wa baina jambai kuma tana nan tsakanin sasannin jiki na biyu wa ya ajizu an idrakiya amma kuma yana kasawa daga riskuwarta ma anna haqiqatan tare da cewa ruhi cikin jikin mu haqiqani ne ya'ani shay'an yura yana nufin abu ne wanda ana iya gani ne shi ruhin ana gani ne kama akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi ya bada labari bi annar ruha cewa rai idza qubida in an karbe shi tabi ahul basar gani sai ya bi shi shi yasa kaga ga mumini yana mutuwa buɗe da idanu in an ka kiran mumini ayi sama da shi yaka shi yasa an ka ce to kahin ayi mai wanka na kusa sai ka dan jike hannunka da ruwa kana jawo ga fata ta idanu ana jawo a ruhe shi an shahe shi ai ba fuska ta aka shahewa ba idanun da sun ka tware kuma yanzu an cire ran don haka fata ba ta dato a jawo fata a ruhe idanun kayan masu wanka su taho ina fata kun fahimta kaga ya nuna ana iya ganin rai ko ba a ganin rai ana gani ne yace innar ruha ruhi idza qubida yan an karbe shi tabi ahlul basar sai gani ya bi shi yana kallo an yi sama da shi shi kuma kahiri an karbi raya ce kasa akai da ita sijjin to shi yasa mafi yawa kahiri ke mutuwa jicce to shi yasa annabi ya hana kwanci jicce kada ka saba da kwanci jicce a ɗebe rayuwarka kana kwana mutu mai wallahi jicciyar mutu dan muhammai wanga dan wata ne kwanci jicci har don haka tun yara na ƙanana aka yi musu haɗa game da kwanci jicci kwancin magaduba alaihim ne yahudawa suke kwanci jicci fal insanu amma ya halatta kwanta ɓarin dama ɓarin hagu da rairan duk ya halatta in ba gudun ƙasa ta marmaso ma da sama ga idanu fal insanu dan adam yara ruhahu yana ganin ruhi ne wahiya maqbudatun tana abin karba lokacin da mala'iku ke karbar ta su yi sama da ita wala hada saboda haka tabqal ayna idanu ke wanzuwa maftuhatan suna budaddu indal maut lokacin mutuwa to shahidun ruwa suna kallon ruhin ga ai can an yi sama da shi wahiya qad kharajat ita shi ruhin ya fita wa tukhadha hadhihi ruh kuma an karbi wannan ruhin wato ja'al fi kafana an sanya shi cikin likafani wa yus'ad biha kuma an taka da ruhin ilallahi zuwa ga Allah wa ma zalika amma tare da haka la yastadi wa an yasifa bai iya siffanta ruhin wa hiya bayna jambai tana nan tsakanin sasannin jiki ne to fa kaifa yuhawilu al-insani ya dan adam ke yin dubara an yasifa rabba ya siffanta ubangiji bi amrin da al'amarin da lam yasbi nafsuhu shi ubangiji bai siffanta kai ne da shi ba kaga ashe ba za mu iya siffanta Allah ba sai da siffar da siffanta kai ne da ita ko annabi ne sallallahu alaihi wasallam siffanta shi da ita wala budda idan don haka babu makawa to haƙiƙu da ke tabbatar da subuta sifati lillahi da ke tabbatar da tabbatuwar siffofi ga Allah wannan dole dai Allah na da siffofi ko ya za mu yi mu san siffofin sai mu ɗauko ƙur'ani ya siffanta kai ne da siffofi cikin ƙur'ani mu ɗauko hadisai ingantattu annabi ya siffanta shikenan sai mu tsaya nan amma mu mu ƙirƙiro ma Allah wasu siffofi ta ainihin kanmu to wannan mu wuce gona da iri almabhasu thalitha abinda ake bincikowa ga wannan magana na uku abu na uku da ake iya bincikowa anna na cewa mu la nasifullah ta'ala ba mu siffanta Allah madaukaki bima lam yasibbihi nafsahu da duk abinda bai siffanta kansa da shi ba wa dalilu zalika aidan dalilin wannan kuma minas sam'i yana daga abin da ake ji ga shari'a wal aqal da kuma hankali zakarna minas sam'i ayatayn dangane da ake abin da ake ji na shari'a mu ambaci ayoyi biyu ga wacan wa anta qulu alallahi ma la ta'lamuna sannan da wala taqfa ma laysa laka bihi ilmun hmm? wa amma min al aqal amma shi ko gefen hankali fa qulna mun kace inna hadha amrun gaibiyun siffar Allah al'amari ce ta gaibi la yamkinu idraku bil aqal wanda gaibi kun bayyuwa a riske shi da hankali wanda rabna li zalika mithlain mun ka buga misalai guda biyu game da haka al mabhathur rabi'u abu na hudu da ake iya bincikowa annahu yajibu alaina wajibi ne akan mu ijra'un nusus gudanar da nassoshi alwarida waɗannan gangaro fil kitabi was sunna cikin qur'ani da sunna wajibi ne mu gudanar da su ala zahir ha akan zahirin su la na ta'adda kada mu tsallake su kan mu yi musu tawili kada kada mu kore su kada mu gudanar da su akan zahirin su misalu zalika misalin wannan lamma wasafa Allahu nafsahu lokacin da Allah ya siffanta kansa bi anna lahu aynan cewa yana da ijjiya Allah yana da ijjiya ko baya da hal na qulu shin muna iya cewa almuradu bil ayna abin nihi da ijjiya an ru'ya gani Allah na gani ai gani daban ijjiya daban ko abu guda ne in mun dan da Allah ya ce na yake wa wa innaka bi a'yunina can cikin suratu ɗaha wa ka iya kawo ayat inda yake ce ma annabi musa ku ta yadda fir'auna bi'a'ina na asma'u wa ara ɗaha babu alaramma eh eh eh ko ta annabi nuhu ta jaribi a'yunina ma dalla to jirgin ruwan na annabi tana gudana ne bi ayyunina da ga idanunmu kaga Allah ya siffanta kansa da ido to hal na qulu muna iya cewa al muradu bil ayn abin nuhi da da ijjiya nan an ru'ya gani gani da ijjiya abu guda ne babu guda bane ijjiya to akwai ijjiya da bata gani amma ga ijjiya amma bata gani eh to la haqiqatal ayn ba wai haqiqanin ijjiya ba muna iya cewa gani ake nufi ba hakikanin ijja ba law qulna zalika da mun faɗi haka ma wasafna Allah da ba mu siffanta Allah bi ma wasafi nafsu da abin da ya siffanta kansa da shi ba kaga dole sai mu gudanar da ijjiyar akan zahirinta mu yadda cewa Allah yana da ido wallan ma wasafa Allah nafsahu lokacin da Allah ya siffanta kansa bi anna lahu yadayni cewa yana da hannuwa biyu bal yadahu mabsudatani hannayensa biyu shimfidaddu ne hmm? lauƙulna da mun ce inna Allah ta'ala lalle Allah laysa lahu yadun haqiqatan ga haqiqani bai da hannu balil muradu bil da abin nuhi da hannun can da anka ambata ma yusbigu abinda Allah ke zubo shi minan na'am na ni'imomi ala ibadihi ni'imomin da Allah ke su ake nufi hmm? ni'ima da hannu abu guda ne fa hal wasafna Allah in mun kai in mun kai wannan tawili mun siffanta Allah bi ma wasu bi nafsahu da abin da ya siffanta kai ne da shi la almabhathul khamis abu na biyar da ake iya bincikowa umumu kalamil muallif umumin magana shi mawallafin ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala alaihi yashmulu kullu ma wasafa Allah bi nafsi wanda ya kunshi duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi min sifati zatiya na siffofi na zati alma'anawiya na ma'ana wal khabariya da kuma siffofi waɗanda an ka bada labarin su was sifatil fi'liya da kuma siffofi na aiki fasifatu zatiya siffofi na zati hiyar lati lam yazal ita ce wadda Allah bai gushe ba wala ya zalu kuma ba zai gushe ba ilal abadi muttasifan biha yana mai siffantuwa da ita wahiya nau'ani sun kasu kashi biyu ma'anawiyya akwai na ma'ana wa khabariya da kuma waɗanda an ka ba da labari fal ma'anawiyya siffofi na ma'ana mithla alhayat kamar rayuwa kaga siffa ce ta ma'ana tunda baka ganin rayuwar wal ilmu da ilimi wal ƙudratu da iko wal hikima da kuma hikima waɗannan duk ba a ganin su sai dai a ga tasirin su wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka wa hadha ala sabili tamthil wannan akan tafarki na misaltawa kawai lal hasr ba wai na taka ba iya kasu annan ba a'a wanda ya buga misali da su wal khabariya ita kuma siffa ta labari mithlal yadayn kwatancin hannuwa biyu walwaje da fuska wal ainaini da idanu biyu wa ma ashba zalika da abin da yake kama da haka mimma sammahu daga abin da Allah ya ambace shi wa nadhiruhu abin da aka kama da shi abadu ajza'il lana sashin abubuwa na yanki yanki waɗanda a gare mu fallahu ta'ala Allah madaukakin sarki lam yazal bai gushe ba lahu ya dani bai gushe ba yana da hannuwa biyu wa wajhun bai gushe ba yana da fuska wa ainani bai gushe ba yana da idanuwa biyu lam yahdith lahu shay'un min zalika cikin waɗannan ba abinda da dabba ya faru gare shi ba da Allah mai kun bayan da can bai kasance ba kaga waɗanda siffofi ne tun da ɗaya yana da su ba daga baya sun ka faru ba wallan yanfakka an shay'in min kun ba zai rabu da wani abu ba wani lokaci da za a cewa hannunsa guda ya ɗebe ya koma mai hannu guda ko ijiyarsa guda ta ɗebe ko wani abu dai ya same shi kaga siffa wanda tun da ɗai yana da ita kuma har abada zai ci gaba da ita to kama annallaha kamar yadda Allah lam yazal hayyan bai gushe ba yana rayayye wala yazalu hayyan kun ba zai gushe ba ilal abadi yana rayayye lam yazal aliman bai gushe ba yana mai ilimi wala yazalu aliman kun ba zai gushe ba ilal abadi yana mai ilimin walam yazal qadiran yanzu Muhammadu Buhari mun san sadda bai shugaban kasa ba yana Muhammadu Buhari ne yatta ya zan shugaban kasa wanda duk Allah ya raya dan nan zuwa wata uku kuma sai an waye gari Buhari ya tahi da shugaban kasa an sa wani ina fata kun fahimta to shi siffofin Allah ba haka suke ba tunda dai yana da su kuma zai ci gaba da zama da su ilal abadi muna tare walam yazal qadiran bai gushe ba yana mai iko wala yazalu qadiran kun ba zai gushe ba yana mai iko wa haka za etc haka dai yani yana ne anna hayatahu rayuwarsa la tatajaddadu bata sabunta ba wala qudratuhu tatajaddadu haka ikon sa bai sabunta ba wani abu ne sabo da ya same shi daga baya ba wala sam'uhu hakan ga jin sa ya tajaddadu shi ma bai sabunta ba bal huwa mawsufun bi hadha shi abin siffantawa ne da waɗannan siffofin azalan tun azal wa abadan kuma zai ci gaba da siffantuwa da su ilal abad muna tare wata jaddudul masmu'u sabuntar abin da ake ji jin wani abu sabo la yastalzimu bai lizimtar da tajadduda sam'i sabuntar ji yanzu misali yau a baka labarin da baka taba ji ba shin labarin asabo gare ka ko jinka asabo labarin asabo amma jinka ai da ɗaya kana da shi ehem shi ne ce wa tajaddudul masmu'i sabuntar abinda an ka jiya la yastalzim bai lizimta tajadduda sam'i sabuntar ji fa ana misalan fa anna masalan mu ga misali ko ko fa ana masalan ni misali inda ma asma'ul adhan la lokacin da nake jin kiran sallah yanzu nan fa hadha laysa ma'ana wannan ba wai ma'ana ta annahu hadatha li sam'un jadidun wani ji sabo ya faru gare ni ba inda sama'il adhan lokacin jin kiran sallah bal a'aha huwa منذ خلقه الله في shi jina yana nan tun lokacin da Allah ya halicce shi gare ni lakinnal masmu'a sai dai abinda an ka jiya shi kiran sallar da an ka jiya ya tajaddadu shi ya sabunta shi shi asabo wa hadha la athar lahu fi sifa shi kuma bai da wani tasiri ga sifa abinda ka jiya ba shi a jinka ba jinka daban abinda ka jiya daban muna tare wasu ulama malamai sai sun kai istila'i rahimahumullahu Allah shi musu rahama Allah an yi sammuha akan cewa su ambaci waɗannan siffofin na Allah as-sifatil zati ya siffofi na zati qalu sun kace la'annaha don me sun kace musu siffofi na zati domin su waɗannan siffofin mulazimatul lizzati masu lizimtar zatin ubangiji ne la tanfakku anha ba za su rabu da ba za su rabu da zatin ubangiji tun da dai Allah yana da su kuma zai ci gaba da zama da su ilal abadi to waɗannan su ne sifatul zatiyya to sai mu tsaya nan mm wasifatul fi'liyya to Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta mm Allah shirya shi mu. Wai.